بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na hudu ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 daidai da ɗaya ga watan shida miladiya ta 2025 kamar yadda muka sabu haduwa a wannan majalisi mai albarka na na'am biyar ga wata ne ko to biyar ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1446 daidai da ɗaya ga watan shida miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin al-qutufu dawani sharhi ne na littafin nan na wato nuniyatul qahtani ta imamul qahtani wanda al-doktor as-suhaimi rahimahullahu ta'ala ya ainihin wato rubuta kuma wannan shine darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka kuma mun tsaya akan baiti na biyar muna sharhi ko muna karanta sharhin sa lokaci ya cin mana ma'ana baitin da malai yake cewa waqshib bihi durri wa haqqiq taubati warbih bihi bai'i bila khusrani mala ya dauko mana wannan baiti cewa ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka kwaranye min ka kuma yaye min dukkan wata cuta da take damuna bihi saboda imani na da kuma aiki da nake da alkur'ani kuma ya Allah madaukakin sarki ka tabbatar da tuba na ya zama tuba ne na gaskiya ba tuban muzuru ba wato warbih bihi bai'i kuma ya Allah maɗaukakin sarki ka sanya riba warbih bai'i wato ka sanya riba a cikin ciniki na bihi da nai da alkur'ani bila khusrani ba tare da hasara ko fatuwa ba kuma mun tattauna wannan baiti har mun karanta sharuɗan tuba guda uku ko guda hudu hadda ainihin wato sharaɗi na hudu na raddul mazalim sannan kuma mun tattauna game da matsalar tuba da kuma wajabcin gaggauta tuba kafin lokaci ya ƙure lalle ba a son mutum ya zamto ya jinkirta tuba har sai zuwa lokacin da tuba ba zai zama mai amfani ba gare shi to wannan kaga sai ya zamto wato ya yi abin da yake ba shi da wani fa'ida ko amfani daga ciki mun karanta hadithin tukubalu taubatul abdi malam gargir ana karɓar tuban bawa matuƙar rai bai kusa yin halinsa ba ma'ana rai bai zo makogoro ba bai zo gargara ba mun karanta sannan kuma wajibi ne akan musulmi ya zama ya gaggauta tuban kada ya jinkirta har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ke cewa tuba ce wadda take ba ta da amfani innama tawbatu ala allahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahala thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima sai Allah ya ce wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adhaban alima da kuma tuba irin na fir'aun inda yake cewa amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin kaga duk wannan tuba ne an riga an yi shi kuma an yi shi a kurarren lokaci wanda an yi shi lokacin da ba zai zama mai amfani ba za mu tashi gaba ko kuma shafi na 69 a bugu irin nawa qalil muallif rahimahullahu ta'ala yace wa li hadha thabata an rasulina al-karim da wannan ne ya tabbata daga manzanmu mai karamci sallallahu alaihi wasallam allazi ma taraka khairan wanda bai bar wani alkhairi ba illa dallana alaihi sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wannan alkhairin da haka in aka ce ga wani alkhairi amma annabi bai nuna al'umma shi ba ya koma zuwa ga Allah kamar ana tuhuma da cajin annabi cewa ya ɓoye wa al'ummarsa wani alkhairi to shi yasa dukkan wani alkhairi na addini manzo Allah ya gaya mutane shi in dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mutane ba bai nuna musu wannan abu a matsayin addini ba to har duniya ta nade a yi haƙuri wannan abun ba zai zama addini ba domin kai kanka in ka ce wannan abun addini ne amma annabi bai ba bai koyar da shi ba to kaga mafi karanci a ce to gaskiya kai maza maza ka tuba domin wannan ma'anar in an fassara maka ita ba zai zamanto ainihin wato ka samu mafita mai kyau ba domin kana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam bai isar da sako ba mu kuma mun san babu wani alkhairi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna al'umma shi ba annahu qala manzon Allah cewa yayi wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi ya ce na rantse da Allah ni karan kaina ina yin istighfari ma'ana ina neman gafarar Allah wa tubu ilaihi ina tuba zuwa ga Allah fil yawm a yini aktara min saba'in marra fiye da sau saba'in manzo Allah kar mu manta qad gafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar Allah ya ce ya gafarta masa zunubansa wayanda suka gabata da wayanda suka jinkirta in ma akwai amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam an lissafa zamansa tashinsa shiga fita an lissafa a yini yana yin istighfari fiye da sau saba'in a lokacin da ni na yi ƙoƙarin duniya in istighfari na bayan salloli astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku shikenan in shiga ban kaura da hayaniya da surutu ba na sake tunawa da istighfari kila sai kuma lokacin wata sallah ta gaba in fa mai kokari ne shine zai zamto duk bayan salloli yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam to da in ka kikkirga istighfari uku uku sau biyar nawa kenan na'am sha biyar kenan wannan wai wanda zaka samu yana ma dagiya yana yin istighfari kenan amma dai da wahala ka za ka ga cewa wanda yake yi da yawa fiye da haka kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin fiye da sau saba'in wannan yana nuna mana irin yadda muka gafala muka kuma yi zurfi cikin gafala da yawa Allah ya shiryar da mu wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwace shi hadithi na 6307 hadithin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda wa sahha an ibn Umar radiyallahu anhu ma qala hadithi ya inganta daga wato Sayyidina Umar Abdullahi dan Umar afwan قال يتي إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم صحابي عبد الله دان عمر الله يقار يدا غريشي yace hakika mun kasance muna kirga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin zama guda daya muna kirga masa istighfarin da yake yi kamar sau ɗari yana cewa rabbi gfirli ya Allah ka gafarta min wa tub alayya ka karbi tuba na innaka antat tawwabur rahim Allah kai mai karbar tuba ne kuma mai jin kai ne Abdullahi dan Umar yace a majalisi daya kafin annabi ya tashi daga gurin zaman muna kirga wannan kalma rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sau ɗari to kaga kenan shi yasa aka ce aktara a wacce ruwaya aktara min 70 marra to kaga a gurin zama ɗaya ma da an ɗan yi magana astaghfirullah astaghfirullah ko da an ɗan yi wani ɗan tattaunawa sai ga astaghfirullah ko rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim wa qawlihi warbih bihi bai'i bila khusran sai kuma karashan baitin bayan wancan na waqshib bihi durri wa haqqiq tawbati to sai kuma mala yace warbih bihi bai'i bila khusran hada min al-asalib al-arabiyya wannan yana daga cikin usulubi da salo irin na larabawa allati tusammiha ba'dul lugawiyina wanda wasu daga cikin malaman luga suke kiran irin wannan salan irin wannan usulubi da majazan sukan kira shi da majazi wasti'aratan ko su kira ta da isti'ara ko majaz da kuma isti'ara wal haqu saboda ya ce warbih bihi bai'i bai'i ai mun san kasuwanci shine wanda ake hada-hada na siye da siyarwa amma ba shi malam yake nufi a nan ina fata an gane to irin wannan usulubin da malam ya amfani da shi wasu daga cikin ma'abota luga shi suke kira da majaz ko kuma ainihin isti'ara a aro wata kalma ya amfani da ita ba a mahallin da aka san ana amfani da ita ba an san kalmar bai siye da siyarwa ciniki ne irin na kasuwanci amma nan malam ya ɗauko maganar ciniki na imaninsa da alkur'ani aiki da alkur'ani karanta alkur'ani fahimtar alkur'ani da karantar da alkur'ani wannan cinikin da suka kulla tsakaninsa da Allah kenan shi ke nufi da albaiwa anan ba bai'u irin wanda muka saba na kasuwanni da muke yi ba to shine wannan shi a wasu malaman luga suke kira da majaz ko isti'ara kamar yanzu a ce yanzu yanzu ne ya sha kwana mu mun san a Hausa sha shine abin da ake dauka a kurba amma sai a ce wa mutum yanzu yanzu ne ya sha kwana duk bahaushe in ya ji wannan ba zai fassara abin da wata ma'ana ba ya san shan kwana ana nufin yanzu yanzu nan ya karya kwana ina fata an gane to shine wasu daga cikin malaman lugha suke kiran wannan majaz ko suke kiransa isti'ara wal haqqu zance na gaskiya annal majaza wannan a ce abu majazi ne dagutun wani kamar wani gunki ne wannan majazi din min min dawagit daga cikin gumaka ko ɗagutai imtaɗa'atku firaku ahalil kalam wanda ƙungiyoyin wato ahalul kalam ma'abota falsafa minal jahamiya daga cikin masu aƙidar jahamiyanci wal mu'tazila da masu aƙidar mu'tazilanci wa man qalladahum da duk waɗanda suke koyi da waɗannan ƙungiyoyi minal ash'ariyati daga masu bin aƙidar ash'ariyanci wal maturidiyya da kuma maturidiyanci to duk masu wannan su ne waɗanda suke ɗaukan suke amfani da wannan majaz suke taƙama da wannan majaz shine ma'ana annal majaza magana ta gaskiya majazi ɗinnan ɗagutu kamar wani gunki ne min ɗawagate daga ɗagutan da imta ta'at firaku ahalil kalam wato ƙungiyoyin ahalul kalam suke taƙama da tinƙaho da shi wannan majazin minal jahamiya daga jahamawa wal mu'tazila da mu'tazilawa wa man qalladahum da waɗanda suke makalkale musu suke koyi da su minal ash'ariyati daga ash'ari wato masu aqidar ash'ariyanci wal maturidiyya da kuma masu aqidar maturidiyanci faja'alu sifatillah wayannan da kaji an lissafa ma su suke sanya wasu sufo suke suke sanya sufofin Allah azza wa jalla majazan su ce majazi ne kamar yanda na ce maka yanzu yanzu ya sha kwana ba ana nufin shan kwana irin wanda mutum ya ɗauki ruwa ya sha ba to su ma aka ce Allah ya daidaita a larishi sai su ce a'a sai su yi wannan ma'anar tawili su ce ba ana nufin daidaita iri kaza ba in aka ce Allah yana da sufa iri kaza sai su ce a'a a zahiri ko lafazin kun ji an ce kaza ma ba haka ake nufi ba Allah ba haka yake ba su ne suka fi cin gajiyar wannan ka'ida ta majaz shi yasa malam mai sharhi yake cewa wannan majaz din wani dagutu ne wani gunki ne daga gumakan da waɗannan ƙungiyoyi mu'tazila asha'ira maturidiya jahamiya suke tinƙaho da taƙama da wannan majasin wajen ƙoƙarin wato yin tawili da karkatar da ma'anar sufofin Allah subhanahu wata'ala sai su ce ai wannan sufar majazi ce ga dai mun ji zahirinta hakikaninta kaza ne amma ba haka take nufi ba duk daga wannan majaz din suka koyi irin wannan yin kwaskwarima da kanikanci wa sufofin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kada allafa Shekul Islam Ibn Taimiyya ta rahimahullah. Shekul Islam Ibn Taimiyya ya wallafa wani littafi sunansa wato a risalatar wata risala ce ya rubuta na fisa mai tsada. Fin raddi alal ƙa'ili na bil majaz yana mai yin raddi ga masu kafa hujja da majaz. An gane ko hiya risala din dan karamin littafi ne haka sunan risala ar-risalatul madi wato madaniya ar-risalatul madaniyatu fil haqiqati wal majaz wato wannan wata risala ce madaniya da za ta yi magana akan kowace kalma a faɗe ta a haƙiƙaninta ba a faɗe ta a majaz ba an gane ko ka duba majmu'ul fatawa a cikin kunshin majmu'ul fatawa akwai wannan risala din tana ciki a fatawa ta shida shafi na 351 kama allafa shaykhuna kaman yanda malamin mu ash-shaykh Muhammadul Amin al-Janki ash-Shanqiti rahimahullah wato babban malamin nan Muhammadul Amin ash-Shanqiti al-Janki shi ma risalatan yayi wata risala unwanuha taken risalar منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز wato man'u jawazil majaz hana halaccin majazi fil munazzali cikin abin da aka saukar na alkur'ani ko sunna litta'abbudi don yin ibada wal ijaz da kuma mu'jiza fal majazu himarul mu'tazila da aka shi wannan ka'ida ta majazi din nan kaman wani jaki ne na mu'tazilawa da suke hawansa don cimma bukatunsu allazi rakibuhu wanda suke hawansa fa abhara bihim ya nitsa da su fi ga yahibi zalam cikin tsananin duhu kama ya kulu ahadu shu'ara kaman yanda ɗaya daga cikin mawaka yake cewa khuttum bihara shi'ri duna rawiyatin antum kamar rakibal himara fa abhara wai khuttum kun kutsa bihara shi'iri cikin tekun waka duna rawiyacin ba tare da bukatar haka ba bukatar sai kun kutsa cikin kogin waka sai kuma kuka kutsa shine khuttum kun danna kun kutsa bihara shi'iri cikin teku da kogi na waka duna rawiyacin ba tare da rawiya tana zuwa da ma'anar tunani a tafkir tana zuwa da ma'anar annazar tana zuwa da ma'anar alhaja kalmar rawiya ma'ana kun kutsa cikin teku na waƙoƙi ba tare da nazari ba ba tare da tunani ba ko ba tare da buƙatar haka ba antum kun gan ku kuɗin nan kamar rakibal himara kun zama ba ku da maraba kun zama kamar wanda ya hau jakin nan cikin mu'tazila fa abahara maimakon ya hayar da shi ya ƙara nitsawa da shi cikin teku wannan baitin daga kasidar al-sheikh dr muhammad bin abdullah bin zarban al-ghamidi an gane ɗaya daga cikin wanda suka dinga zuwa nan najeriya ainihin wato yin daura ga ɗalibai an gane zarban wanda ya rasu 'yan watannin baya za ku ji an sanar da rasuwarsa ko rahimahullahu ta'ala فهذا هو شأن المتكلمين wannan shine sha'anin ma'abota ilmul kalam ma'abota falsafa rakibu ilmul kalam ko da yaushe sukan hau ilimin falsafa wal majaz da wannan ilimin wannan ka'ida ta majaz wasabbahu sai su dinga iyo da ninkaya fi khayalatihim cikin wato tunanin nukansu hatta alqabihim har daga ƙarshe wannan abin ya jefa su filhawiya cikin rami ko cikin wuta fa'ankaru ƙarshe sai ka sai su waye gari su fara inkari au addalu ko kuma su kore au awwalu ko su tawili au fawwadu ko kuma su fawwala au shabbahu ko su kamanta fi asma'illahi cikin sunayen Allah wasu fatihi da sufofinsa. da sun hau wannan to ƙarshe za ga duk wata sufa ta Allah maɗaukakin sarki ko dai su inkarinta ko su kore ta ko su tawilinta ko su ce to mu wannan sufa dai mun fawwala wa Allah al'amarin ba za mu ce kaza ba ba za mu ce kaza ba mu fawwi za kenan Allah ya daidaita al'arshi ce to mu ba za mu ce ya daidaita ba ba za mu ce bai daidaita ba wai su suna ganin kada su ce ya daidaita su yi laifi kada su ce bai daidaita ba su yi laifi su ake kira mu fawwiza an gane ko aw shabbahu ko kuma masu kamanta Allah da ababen halitta fawaqa minhum man lahu bihi alim sai gashi sun fada cikin abin da Allah ne kadai ya san shi min al-ifradi na sakaci wa tafridi da wuce iyaka fi hadal babi cikin wannan babi na al-asma'u wa sifat sunayen Allah da sifofinsa fa na'anu nusammihi kama sammahu ulama'una usluba arabiyyin munawwi da haka mu wannan ba za mu kira shi da ainihin usulubi mu kira shi da majaz ba sai dai za mu ambace shi da irin abin da muka ji malamanmu suna ambatansa su ce uslubu arabiyyin munawwir wannan wani salo ne na larabawa na nau'antawa kawai maimakon ka kira shi da majaz tunda majaz yana daukan waccan ma'anar kuma majaz din shine wasu kungiyoyi na bata suka yi amfani da majaz wajen rushe sufofin Allah yi musu tawili yi musu ainihin wato tashbihi da abin da ya kama da haka to sai mala ya ce mu ba za mu tafi akan majaz ba sai dai mu ce wannan wani usulubi ne wanda larabawa sukan yi amfani da shi munawwi'in kuma nau'i nau'i ne dan nau'anta zance wal arabu su kansu larabawa lam tusammihi majazan ba inda larabawa suka kira irin wannan zancen nasu da suna majaz an gane ko ba inda suke irin wannan yanzu kai bahaushe da aka ce yanzu yanzu ya sha kwana ana ba wani majazi bane duk bahaushe ya san kawai ana nufin ba shan kwana irin wanda za a ce kwanar wani ruwa ne an kwankwaɗe ta ba a ana nufin yanzu ya karya kwana in wani ya zo wani ya zo ya ce ana shan kwana ne sai a ce to ba bahaushe bane kai ina fata an gane da aka su ma larabawa haka suke in suka faɗi zancen su sun san me suke nufi wanda yake bagwari ya zo ya koyi larabci ko kuma bai san larabci ba shine in an faɗa zai ce to ya aka ce kaza kuma amma su haka suke ba sa kiran wannan irin su kalmomin ba sa kiran su da majaz fa kullu arabiyyin dukkan wani balarabe fasihin mai fasaha idan qala lahu ahadun idan wani mutum ya ce da shi zarani asadun zarani asadun in dai balarabe ka ce masa zarani asadun kake bashi labari ka ce ai asadu ya ziyarce ni ba yanda za a yi balarabe ya fahimce kawai kana nufin zaki na gidan zu ya ziyarce ka da ka ce wa balarabe zarani asadun alima badahatan zai sani a karan farko annan ladhi zarahu wanda ya ziyarce shi ne ya ziyarce shi din nan rajulun shuja'un wani mutum ne jarimi ya ziyarce shi da hakan ka ce zarani asadun kamar ka ce zarani rajulun shuja'a wani jarimi ya ziyarce ni domin sufar jarumta zaki sufa ce ta jarumta da haka ba a ce mutum zaki a ce ana nufin na gidan zu in aka ce ali zaki ai mu a Hausa na ce ali zaki ai ba ana nufin zaki na gidan zu ba ana nufin ali jarimi ko ba haka ake nufi ba akwai wanda aka taba cewa ali zaki ya ce a kenan dama gashi akwai sunan zaki kuma a ce masa ali ai da an ce ali zaki in dai kai bahaushe ne ka san ana nufin ali gwarzo ko jari da aka su ma laraban aka ce in ya cin ka ce masa zarani asadun ya fahimta ba wani majaz anan ba buƙatar a ce masa wani majazi ne ai asadun din asalinsa na gidan zu ne amma aka aro wasu sufofinsa kamar yadda malaman balaga an kaji can wajen ilmul balaga zaka ji suna wannan akwai karina akwai waye akwai waye wanda malam zai bayani a nan gaba kaɗan so saboda haka in ka ce zarani asadun kawai ya san kana nufin wani mutum wanda yake mai jara'a mai karfi mai sadaukantaka gwarzo wato shuja ya ziyarce ka abin da yake nufi kenan wa kullu arabiyin fasih duk wani balarabe mai fasaha lam ya tabaddal lisanuhu harshensa baya canzawa kama tabaddalat kama tabaddalat alsinatuna fi hadha al-asr kaman yanda harasan mu suke canzawa a wannan zamanin mu ne a wannan zamanin harasan mu suke canzawa amma duk balarabe fasihi shi harshensa baya canzawa da haka in ka siffanta dan adam da zaki ka ce fulanun asadun ba yanda zai balarabe ya kamo kwakwalwarsa ta kama masa kana nufin dabba ba haka ba haka ke fahimta ba in ka ce wato fulanun asadun kana ya san kana nufin wana jarimi ne idza sami'a qa'ilan yaqul idan ka ji idza sami'a idan balarabe ya ji ƙa'ilan ya kula ya ji wani yana cewa wajattul juda inda hadal bahar wajattul juda inda hadal bahar ya alamu in dai balarabe ne ya sani yaqinan kuma sani irin na yaqini annahu ya kasidu al-insana al-karima as-sakhiya al-jawad ya san wannan wanda ya faɗi wannan jumla yana nufin mutum karimi mai kyauta mai baiwa shi yake nufi yanzu da ya ce wajattul juda inda hadal bahar na samu kyauta inda hadal bahar ba za ka ce a wajen wannan kogin ba shi ba larabe in ka faɗo a wannan kai ka canza masa amma in ka zo ka faɗa wa balarabe haka baka bukatar sai kai mai sharhi da ka zo ka ce masa wajattul juda inda hadal bahar ya san kana kamanta wani mutum ne karimi mai kyauta mai ungo an gane ko ba ba zai fahimce ka a matsayin kana nufin ka samu wani kogi wani teku mai ba da kyauta ba ba zai fahimci haka ba kamar yadda dai nake ta baku misali in aka ce wane ya shigo gari wane ya shigo gari a yaran mu dai na yan zamani wane ya shigo gari ana nufin baya gari ne ya dawo duk wanda aka ce wane ya shigo gari kace yaushe ya shigo a to gaskiya kai ina ganin koyan Hausa kai amma wane ya shigo gari ana nufin wane ya samu abin hannu ko ko kuma wane ya sha kwana ko ai ana faɗa rawa ko ana cewa wane ya sha kwana ko ko wane ya faso misali ina fata an gane to kaga duk wayannan kalmomi ne wayanda baka bukatar sai kayo ba haushe bayani da nace maka wane ya shigo gari fa ina nufin ba ya shigo gari daga wani guri yake ba ina nufin yayi kuɗi ba wani ba wani bahaushe da yake bukata wannan ko akwai wanda in aka ce wani ya shigo gari sai amma wannan bayanin to su ma laraba haka zancen su yake da aka ba wani majazi zara ni asarin ya san kana nufin wani mutum karimi wani mutum jarimi ya ziyarce ka in ka ce wajattul abin nan juda inda hadal bahar ya san kana siffanta wani mutum karimi sahi jawad mafhum wa hadha yufhamu ibtida'an min siyaqil kalam wannan kuma ana iya fahimta sa tun a farkon zance la yahtaju ila qarinatin wala ila alaqatin wala ila wajhi shabahin wala ila mushabbahin bihi wa'annan dukkaninsu su ne adawat na tashbihi a ilmul balaga in ka je ilmul balaga wa'annan su ne wato ka, wato karikitan tashbihi kaga za a samu almushabbah za a samu almushabbahu bihi za a samu wajhu shabah za a samu ada ina fata gane za a samu alaka za a samu karina wannan duk wato in aka aka faɗi magana su larabawa in ka ce zarani asadun shi ba larabe baya buƙatar wata ƙarina baya buƙatar wata alaƙa baya buƙatar wajhu shabahin baya buƙatar mushabbahun bi duk baya buƙatar wannan ya gane me kake nufi na ba ta kun gane mun shiga wani ilmul balaga ne kar kuma mu nisa kuma ku banni da karatu na ko al'umuru wadihatun al'amuran a bayyana suke, lakin lamma fasadatil alsunu wal kulubu sai dai al'amuran a fili suke warawar suke, amma lokacin da harasa suka gurbata, zukatan mutane suka gurbata, imtaɗau hadihil ashiya to sai fa mutane suka koma suna takama da tinkaho da irin waɗannan abubuwan a ce majazi a ce kaza a ce kaza na'am haka ne la shakka ko shakka babu anna ilmal balaga karka dauka malam yana rushe ilimin balaga sai ce ko shakka babu ilimin balaga wa ilman nahawi da ilimin nahawu ulumun nafi'atun azima ilimin mukane masu amfani masu girma lakin sai dai ka sani duk wata ka'ida da za a kawo a cikin balaga ilimin balaga duk wata ka'ida da za a kawo a cikin ilimin nahawu idza kharajat an shar'i idan ta fita daga da'irar shari'a asbahat fasida ta zama batacciya duk wata ka'ida da wani malamin nahawu zai kawo ta kuma muga ta ci karo da shari'ar musulunci sai mu jefa mata ka'idarsa ta ci karo da alqur'ani wannan ka'idar ta ba ruwan mu da larabcin sa duk larabci ba kai qur'ani ba na fata an gane balarabe ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam larabci da aka sai ya kawo wata ka'ida da ta ci karo da wani hadisi ingantacce sai mu watsan mata ka'idar sa mu rike hadisi wa idza rukibat li ta'birin wa ta'rif kitabillah wa idza rukibat in aka hau wata ka'ida ta nahwu ko ta balaga li tagyirin dan canzawa wa ta'rif kitabillah da karkatar da littafin Allah wa sunnati rasulihi da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam asbahat darra wannan ka'ida ta zama mai cutarwa ta zama ba ka'i ba ilimi bace ta zama mai cutarwa da aka sai kawai a jefa ta kwandon shara a rike qur'ani a rike sunna an gane ko da aka da malam yake cewa warbih bihi warbih bihi bai'i bila khusrani ka sai ka wato a irin duk wanda yake tare da mu a wannan karatun kuma ya jiyo yadda muka koro karatun da mala ya ce warbih bihi bai'i mala yana nufin kasuwanci irin wanda ake a kantin kwari ko a kasuwar sabon gari ba shi ake nufi ba zaka waga bukata ka ce wannan majazi ne abinda mala ya faɗa bai'o da ya faɗa a nan majazi ne ba yana nufin kasuwanci irin ba ma wanda ya fahimci ka irin wannan kasuwancin ake nufi ballantana har a shiga yin bayani ko kun fahimta wa qawluhu ko wa qawlihi warbih bihi bai'i bila khusrani Allahu azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka sammal a amalar saliha ai shi ma Allah ta'ala ya ambaci ayyuka na gari bittijarati da kasuwanci arrabiha kuma kasuwancin ma mai riba kama qala jalla wa ala kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani hal adullukum ala tijaratin shin bazan nuna muku wani ciniki ba wani kasuwanci tunjikum wanda zai tseratar da ku min azabin alim daga azaba mai radadi ba ba ku san in nuna muku wani kasuwanci wanda ke tseratar da ku daga azaba mai radadi to ga kasuwancin tu'minuna billah ku yi imani da Allah wa rasuli ku yi imani da manzansa wa tujahiduna fi sabilillah kuma ku yi jihadi cikin tafarkin Allah bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da rayukanku zalikum wannan cinikin khairul lakum shi ya fiye muku alkhairi in kuntum ta'lamuna in kun kasance ku masu ilimi ne kuna sani yaghfir lakum to in kuka kulla wannan cinikin da Allah kuwa yaghfir lakum dhunubakum shi kuma Allah zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilkum jannatin Allah zai shigar da ku gidajen aljanna tajri min tahti al-anhar wa'inda koramu ke gudana ta karkashin su wa masakin tayyibatan da gidaje masu kyau fi jannati adinin cikin aljanna ta dawwama zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma suratu saffi aya ta goma zuwa aya ta goma sha biyu kaga anan Allah ta'ala ya kira al'amalu saliha da tijara fasammaha Allah azza wa jalla tijara kaga anan sai Allah ya ambace ta da suna tijara kasuwanci wa qala tabaraka wa ta'ala fi wasfil mu'minin haka Allah tabaraka wa ta'ala wajen siffofin muminai wa annahum yutajiruna ma'ahu inda yake bayanin cewa muminai suna yin ciniki cinikayya tare da shi subhanahu wa ta'ala tilka tijaratar rabiha irin dai waccan kasuwancin mai riba qal Allah ya ce inna Allah hashtara minal muminina anfusahum wa amwalahum Allah madaukakin sarki ya siyi rayukansu da dukiyoyinsu ko ya siye rayukan muminai da dukiyoyinsu daga wurinsu bi anna lahumul jannata cewa zai ba su aljanna yuqatiluna abinda Allah yake so cinikayya kwantiragin da suka kulla da Allah cinikin da suka kulla shine yuqatiluna suna yin yaki fi sabilillah cikin tafarkin Allah fa yaqatuluna suna kashewa wa yuqtaluna ana kashe su wa'adan alaihi hakan wannan alkawari ne na gaskiya da Allah ta'ala ya dora wa kansa fit taurati kuma alkawarin ya zo a cikin attaura wal injil da injila wal qur'an da kuma alqur'ani wa man awfa bi ahdi min Allah wa yafa Allah cika alkawari babu fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi ku yi farin ciki da cinikin da kuka kulla da shi wa zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mai girba suratul tauba aya ta 111 ja'alani Allahu wa iyyakum minhum ina roƙon Allah ya sanya ni ya kuma sanya ku daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya kulla ciniki da su fasammahu shira'an kaga anan sai Allah ya ambaci wannan aikin na jihadi da za su je su yi sai ya ambace shi da ciniki wa hadha min al-asalibil arabiyya wannan yana daga cikin salo irin na larabawa al-ma'rufa sananne salo ne sananne wa wasafa Allahu azza wa jalla a amalal kuffar kaman yanda Allah madaukakin sarki ya sufanta ayyukan kafirai bitijaratil khasira da cewa kasuwanci ne wanda yake na hasara kasuwanci ne wanda babu riba faqala ta'ala Allah ta'ala ce ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin Allah ya ce ulaika waɗannan alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda sune waɗanda suka musanyi wato shiriya da bata suka musanyi bata da shiriya ma'ana suna da shiriya amma suka bayar da ita suka karbi bata Allah ta'ala ce duk wanda ko ya karbi bata a madadin shari'a fa ma rabi har tijaratu kasuwancin su bai yi riba ba wa ma kanu mutadina kuma ba za su kasance ba su kasance shiryayyu ba suratul baqara aya ta 16 walidhalika qala an-nazim dan haka ne imam al-qahtani yace warbih bihi ay bil qur'an warbih ya Allah ka sanya riba bil qur'an da al-qur'ani bai'i a cikin kasuwanci na ai amali salih ai ya Allah aiki na na kwarai allazi a amaluhu wanda ina aikata wannan aikin ne khalisan liwajhihillah liwajhihillah ina yin sa ne dan neman yardar Allah dan neman fuskar Allah bila khusrani ya Allah ka sanya wannan ciniki na yayi riba ba tare da na tabe na yi hasara ba li'anna man rabiha bil a'mali salihah domin duk wanda ya riba yayi riba da kyawawan ayyuka fa innahu lan yakhsira to ba zai yi hasara ba wal khusranu alladhi yushiru ilai asara fa da malam mai wato malam imamul qahtani yake nuni yake ishara da ita anan wa yuhaddiru minhu kuma yake tsoratar da mu wannan hasarar wa yukhsha minhu kuma ake jin tsoron irin wannan hasarar huwa khusranu dunya wal akhirah ita ce hasarar duniya da lahira kasuwanci nan dan kai hasara ya duniya ne amma akwai asarar da a nan duniya kayi asara a lahira ma kayi asara wannan ya tafi muni qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce qul ka ce innal khasirina lalle hasararru alladhina khasiru anfusahum sune waɗanda suka yi hasaran kawunan su ko rawukan su wa ahalihim suka yi hasarar iyalansu yawmal qiyamati ranar alqiyama ala ku saurara zalika huwa al-khusranul mubin wannan ita ce hasara mabayyaniya mutum yayi hasarar duniya da lahira wannan hasara ce wadda take mabayyaniya suratu zumar aya ta 15 wa qala subhana Allah subhanahu wataala ce qul ka ce musu hal unabbiukum bil akhsarin a'mala shin in ba ku labarin waɗanda suke hasararru a wurin ayyuka in ba ku labarin hasararru a aiki alladhina dalla sa'yuhum sune wanda aikin su ya bace gaba ɗaya ba a ga sakamakon sa ba kowa ana ganin sakamakon sa ya wani yayi sallah ga ranar da yayi sallah ga sakamakon da aka bashi in oba ɗari ce ya samu 70 cikin kaza azumin sa gashi yayi ran kaza ga watan kaza na 2020 kaza ya yayi shi guda kaza ya karbi guda kaza akwai matsala aikin kaza da yayi ga ayyukan kowa ana gani amma irin su su kuma gaba ɗaya za a zo a duba kundin a ga aikin blank na aikin da suka yi da suke sa ran wani aikin arziki ne wani aikin kirki ya bata babu alladhina dalla sa'yuhum wanda aikin su ya bace fil hayati dunya tun anan rayuwar duniya wahum amma fa su tun anan duniya fa aikin ya riga ya bace babu shi ya rushe saboda babu tubalin da ginin za a wato tubalin daukan ginin daukan aikin da haka sai Allah ya ce wahum amma fa su ya sabuna suna tsammanin annahum yuhsinuna sun'a suna kyautata aiki sunan ganin su suke suna aiki mai kyau suratul kahfi aya ta 103 zuwa 104 fal maqsud bi qawli abinda mala yake nufi ko abin nufi da fadin imamul kahbani warbih bihi bai'i bila khusrani ay wafiqni ya rab yana nufin ya ubangiji kai mun muwafaqa liyakuna zalikal bai'u dan wannan cinikin ya kasance wa huwa amali salih cinikin ba wani abu bane shine wannan kyakkyawan aikin nawa ya Allah ina roƙon kai mun muwafaka ya zama rabihan ya zama aiki ne mai riba mutaqabbilan mutaqabbalan ya zama karbabbe yanfa'uni da zai amfane ni indaka a ran da nazo wurinka yawmal hajati ranar da ake da bukata ila zarratin min al a'mal daidai da ƙwayar zarra na aiki mutum yana buƙatar sa ranar a wannan ranar to ya Allah ina so ka sa kasuwancin nan aikin nan da na yi ya zama karɓaɓɓe ya zama mai riba ya zama wanda zai amfane ni in na dawo wurinka faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aikin alkhairi daidai da ƙwayar zarra zai ganshi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikin sharri daidai da ƙwayar zarra zai ganshi suratu zalzala aya ta bakwai zuwa ta takwas yau malayan fa'u malun wala banun a yaushe ne kowane aiki duk kankanta sana alkhairi ko na sharri mutum zai gan shi yau malayan fa'u malun wala banun ranar da dukiya da yaya ba sa amfani illa man atallah bi kalbin salim sai fa wanda ya je wa Allah da zuciya lafiyayya ba mara lafiya ba zuciya mai imani ba mai shirka ba suratul shu'ara aya ta 88 zuwa 89 to mun kare baitukan baiti biyar na farko ko to to ku shirya kuna da lissafin za ku iya bi na to mun ce mu dan dinga karanta da ku ka shuru din naku yawa ko amma bari mu karanta baiti daya dan ila mun karanta fiye da ɗayan ma dai ba iya karance sharhin zamu yi lokaci ɗaya ba mala yake cewa tsahir bihi kalbi wa saffi sarirati ɗahir bihi kalbi wa saffi sarirati ajmil bihi zikiri wa a'li makani طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعلي مكاني ما نيتي طهر به قلبي يا الله كتركك زوجياتا دشي وصف سريرتي يا الله كتاتي سرينا ajmil bihi zikiri ya Allah ka kyautata ambatona da shi wa a'ali makani ya Allah ka ɗaukaka matsayina da shi ƙauluhu ɗahir bihi kalbi ai alƙur'an da yake ta ɗahir bihi kalbi ai ma'ana ka tsarkake zuciyata ai alƙur'an shi alƙur'ani yu ɗahirul ƙuluba alƙur'ani yana tsarkake zukata min al-adran wal adghan duk alƙur'ani yana wanke waɗannan minal adran ƙur'ani yana tsarkake zukata daga datti ko dauɗa duk wani dattin zuciya ƙur'ani yana wanke shi wal adghani duk wata hassada duk wata ƙiyayya duk wani mugun nufi kaga duk wayannan zuciya ce duk abu larurorin zuciya ne to alƙur'ani yana tsarkake zuciya daga al adghani digin wato dagina ne wato jam'i ne na dagina dagina kiyayya hassada mugun nufi shi ake kira da dagina to ya Allah ka tsarkake zuka zuciyata daga ainihin dagina da kuma al'adran saboda alqur'ani wa taharatul qulub tsarkin zukata tuntiju anha taharatul jawarih tana haifar da daga ita ne ake samun tsarkin gaɓoɓi wal a'mal da tsarkin ayyuka kamata kaddama kamar yadda wannan bayanin ya gabata na fata an gane wannan bayanin ya gabata cewa idan zuciya ta gyaru to gaɓoɓi suna gyaruwa aiki ma yana gyaruwa id annaha tasluhu bi salahi domin gaɓoɓi suna gyaruwa ne bi salahihi da gyaruwar zuciya wa tafsudu bi fasadihi kamar yadda gaɓoɓi suke lalacewa da lalacewar zuciya fadaharatul qulub da aka tsarkin zukata nazafatuha ana nufin tsaftatar su tsaftatar zuciya minal gilli daga ruko wal hiqidi da mugun nufi wal hasadi da hasada wan nifaqi da munafurci wal kufri da kafirci wa ma ashbaha zalika da makamantin haka min amradi shubuhat daga cikin rashin lafiya ko cututtukan shubuhohi wa shahawat da kuma cututtuka na sha'awa allati tufattiku bil qulub wanda suke fatattaka zukata wayannan in dai akwai su zuciya ba ta zauna lafiya ba zuciya mara lafiya ce ba yanda za a yi mai ita ya samu kwanciyar hankali ya samu sakina ya samu ainihin sa'ada domin waɗannan abubuwan in suka cushe a cikin zuciya zuciya ta tashi daga aiki wal qulubu tamradu zuciya zukata fa suna rashin lafiya kama tamradul ajsam kaman yanda jukkunan mu suke yin rashin lafiya fatataju ila tadhihirin kama annal jisma yahtaju ila tadhihirin zuciya tana buƙatar tsarkakewa kamar yanda jiki yake buƙatar tsarkakewa yanda jiki ke buƙatar tsafta zuciya ma tana buƙatar tsafta ina ma yanda kake wanka ka sa kaya too much hular ta hau karin gugar ya wato ya fito kayan ina ma yanda kake haka haka kake kwatalle zuciyarka ina ma yanda mata suke zaman minti talatin suna make up su gyara fuskar su su dangwala nan su ja nan su goga a nan ina ma suna fara yawa zuciyarsu wannan kafin ta yi wa fuskar ta bleaching kamata ya ta yi bleaching din zuciyarta ta wanke dattin nan gaba ɗaya zuciya ta zama fas wato faratas maimakon ta zo ta damu da hasken fata kamata ya ta damu da hasken zuciya da kamata ya mu damu da haske da tsarkin zuciya fiye da yadda muke damuwa da tsafta jikinmu ɗahir bihi kalbi aina zibbihi kalbi ya Allah ka tsaftace mun zuciyata min kulli dare ne daga dukkan datti bihi da alkur'ani wa min kulli sha'ibatin daga dukkan wata gurbata to khalifu shar'a da ta ci karo ko ta saba wa shari'a wa qawluhu wasaffi sarirati sarira aidan hiya mahalluha alqalb kalmar sarira wato sirri kenan boyayyen abu shi ma mahallin sirri a zuciya ne wa huwa ma yakinnuhu al-abdu shine abin da bawa yake ɓoyewa mimma la yaddalewa alaihi daga cikin irin abin da ba wanda ya isa ya hango shi illa Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala shi ake kira sarira wani abu da kai kaɗai ka ɓoye a zuciyarka banda wanda ya halicce ka ba wanda ya sani wannan shi ake kira sarira ina fata an gane to shi yasa wannan ita ma ta zamanto sarira sarira ba ta da kyau to kaga shi ma an shiga uku mutum zai zamanto mugun mutum saboda sarira saba ta da kyau to shine sai malam yake cewa wasaffi sarirati fa huwa alladhi ya'lamu sirra wa akhfa domin Allah shine masanin asirra wato abin da yake boye wa akhfa da kuma abin da yake bayyana ko kuma wa akhfa da abin da yafi buya buya fa idza nuqiyat sariratul abd idan aka tsarkake wato abin da ke ɓoye a zuciyar bawa wa nuzzifat aka tsabtace wa suffiyat aka goge in akasa zalika ala sa'ir jawarihi to wannan abin da aka yi wa zuciya wannan kwaskwarimar da aka yi wa zuciya wannan garan bawul da aka yi wa zuciya to yakan kuma dawo zuwa ga sauran gaɓoɓinsa wa amalihi da ayyukansa allati ya takarrabu biha wanda yake neman kusanci da su ila Allah subhanahu wata'ala zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa qad tukshafu sariratul abd nas'alu Allah as-salama wa qad tukshafu sariratul abd duk da cewa in Allah ya ga dama yakan iya bankado sirrin bawa an gane ko wani kuma ba za a bankada ba sai yauma tubula sara'ir shi ne a sara'ir din yanzu abin da ke zuciyata abin da na ɓoye ba wanda ya sani sai Allah to akwai wani lokaci in Allah ta'ala ya ga dama sai ya bankaɗi wani sirri da aka ɓoye nas'alullah salama muna roƙon Allah ya ba mu lafiyar zuciya qala uthman radiyallahu an sayyidina uthman radiyallahu anhu yace ma asarra ahadun a wata ruwaya a wata ruwaya ma asarra abdun sariratan illa azharaha Allah ala safahati wajhihi wa faltati lisani bawa bai taba boye wani sirri ba face sai in Allah ya ga dama ya bayyanar da wannan sirrin da ya boye ala safahati wajhihi akan fuskarsa in ya boye wani abu koye wani abu a boye sai zama guilty conscious sai a fuskarsa kawai sai a gane wannan bashi da gaskiya wa faltati lisanihi da tuntuban harshensa abun a asirce yayi amma Allah ya ga dama sai ya bayyanar da wannan abun da bawa ya boye ta hanyar fuskarsa a gani da kuma tuntuban harshensa haka sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya ce ka duba cikin al'adabu shar'iyya mujalladin da shafi na 177 fa salamatul qalbi dan haka lafiyar zuciya watan wa tanqiyatuhu da kuma yawa wa tanqiyatuhu wato lafiyar zuciya wa tanqiyatuhu da tsarkake zuciya min a azamil umur wannan suna daga cikin al'amura mafi girma Allah ci tuqarribul abda waɗanda suke kusanta bawa ila rabbihi zuwa ga ubangijinsa ولذلك وصف أحد السلف أبا بكر رضي الله عنه بقوله dan haka ne wani daga cikin magabata yake sufanta sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace ma sabaka abubakarin nasa abubakar fa ba fa yayi wa mutane fintin kau bane bi kasarata siyamin da yawan azumi ka karanta tarihi akwai wanda suka fi sayyidina abubakar yawan azumi ba yayi wa mutane fintin kau bane da yawan azumi wala salatin ko yawan sallah walakin bi shay'in wa qarfi qalbi sai da yayi wa mutane fintin kaune da wani abu da ya masa tasiri a cikin zuciyarsa da wani abu da ya tabbata a cikin zuciyarsa ka duba rawa zalika an an bakar bin abdullah al-muzani an ruwaici wannan magana daga bakar bin abdullah al-muzani kamar yadda ya zo a wajen hakim a tirmizi da kuma abi bakar ibn ayyash kamar yadda ya zo cikin minhajus sunna na ibn taymiya mujalladi na shida shafi na 137 da kuma miftahu dadi sa'ada na ibn al-qayyim mujalladi na 1 shafi na 82 akwai sauran lokaci wannazimu rahimahullah imam al-qahtani rahimahullah ta'ala da abi hadhihi da'awati al-mubaraka ya roki Allah yayi addu'a da wannan addu'a mai albarka liya'mana dan ya aminta min amradil kalbi daga cututtukan zuciya wa adranihi da dattin zuciya ma'ana shine yasa Imam al-Qahtani ya roki Allah ya tsarka ya ce wato a dahir bihi kalbi wa sabbi sarirati to yayi wannan addu'an ne dan ya aminta Allah ya amintar da shi daga cututtukan zuciya da kuma dattin zuciya wa min asbab wa min a'zami asbabi adranil qalbi tarakumu dhunubi والمعاصي عليه كما قال الله سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون yace wa min a azami asbabi ajranil qalb ina ganin wannan ita ce gaba tsayawa ma'ana daga cikin manya-manyan dalilan da ke kawo dattin zuciya tarakumi zunubi cunkushewar zunubai wal ma'asi da zunubai da laifuffuka alaihi akan zuciya idan zunubai suka yi cincirundo suka cunkushe wa zuciya to wannan yana daga cikin abin da ke kawo datti da ainihin daudar zuciya kamar yadda Allah subhanahu wataala ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna kan wannan gaba zai ta bayani har zuwa kusan karshen ina ganin baitin so ina ganin sai mu mu tsaya nan ko eh, insha Allah sai bayan sallah da sati biyu in Allah ya kai mu sai mu dora daga inda muka tsaya abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah